أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka 'yan uwana mata da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka na Uthman bin Affan ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da haɗuwa a wannan safiya ta asabar shida ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda shi ne ya yi daidai da sha shida ga watan uku shekara ta 2023 miladiya a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan da ke kofar gadon kaya a garin kano domin ci gaba da wannan majalisi da muke fata allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikinsa idan ba a manta ba zaman da ya gabata muna nan dai tafi a cikin sura mai albarka surat yusuf mun kwana akan aya ta shida faɗin Allah maɗaukakin sarki wa kazalika yajtabika rabbuka yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawayka min qabl ibrahim wa ishaq inna rabbaka 'alimun hakim Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin abin da ya kaya tsakanin annabi yusuf alaihi salam da mahaifinsa lokacin da ya zo ya labarta mashi cewa gashi ya yi mafarki na cewa ya ga taurari guda goma sha ɗaya da rana da wata sun yi masa sujjada sai annabi yaƙub alaihi salam yake gaya ma waɗansa abin da ya kamata ya yi a matsayinsa na cewa shi mahaifinsa ne jagoransa ne kuma wanda yake a gaba da shi ne ya fahimci menene abin da wannan mafarki ya kunsa da haka sai ya gaya mashi mataki na farko shine kada ya sanar da 'yan uwansa wannan mafarki da ya yi saboda abin da ya hasashen zai iya faruwa ko zai iya giftawa na tsakanin 'yan uwa na abin da ya shafi hassada ko abin da ya shafi kaidi da za su iya mishi sakamakon tunzurawa da iza wuta da shaidan zai iya yi a tsakaninsu sannan kuma sai yake ba shi wani haske akan menene mafarkin nasa ya kunsa shi ne ce mishi kamar haka ne yadda kai wannan mafarkin kai kadai a cikin yan uwanka kamar haka ne allah maɗaukakin sarki zai zaɓe ka ya sanar da kai ta'wilin ahadith kamar yadda muka faɗa malamai suna da maganganu guda biyu suka ce a fassara littattafai wanda aka aiko mawa manzannin da suka gabace shi tun daga kan mahaifinsa har zuwa kakansa annabi ishaq har zuwa annabi ibrahim alaihi salam yayin da wasu malaman suka ce a'a ta'birun ru'a fassarar mafarkai da annabi yusuf alaihi salam zai dinga yi da haka baban shi sai ya gaya mai wannan yanda Allah ya zabe ka kai kadai kai wannan mafarkin haka Allah zai zabe ka akan ka samu wannan falala din sannan kuma wa yutimma ni'matahu alayka zai cika ni'imarsa akan ka kama atammaha ala abawayka min qabl kamar yanda ya cika ta akan iyayenka wanda suka gabace ka ibrahima wa ishaq wannan kuma kamar wata bishara ce yake mishi na cewa shi ma zai biyo gwadaban gadan annabta da iyayensa suka tafi a kanta tayyib sai ya ci gaba da yin sai Allah madaukakin sarki ya rufe ayi da fadin sa inna rabbaka alimun hakim lallai Allah madaukakin sarki ubangijinka alimun ne masani ne kuma hakimun ne mai hikima duk abin da ya kamata gwargwadon hali a faɗa akan abin da ya shafi ma'anar ayar ko ayoyin da suka gabata mun riga da mun tattauna akan su ya rage da kamar alfawaid wal ibar ma'ana abubuwan lura da ya kamata a ce mun fita da su a wannan bigire na daga labarin da ya zo ya ba ma mahaifinsa zuwa kuma yanzu an sarda ya bashi abu na farko shine a cikin wannan tattaunawa da ta faru tsakanin annabi yusuf da mahaifinsa annabi yaqub alaihi salam za mu fahimci akwai kowatul hukwal amn tsakaninsa da mahaifinsa akwai ƙauna akwai aminci tsakanin annabi yusuf salam da kuma mahaifinsa da kuma irin tsananin yadda mahaifin yake sonsa kuma yake tausaya masa yake ƙoƙarin ya ba shi kariya gwargwadon hali akan abin da zai iya na abin da ya shafi barazana ko abin da yake zai iya cutarwa a gare shi kamar yadda za mu fahimci yadda annabi yusuf alaihissalam yake kaunar mahaifinsa kuma ya sake da shi domin ya shiga yanayi na damuwa babu wanda ya tunkara sewa sai mahaifinsa kun ga ashe a nan sai mu fahimci irin yadda ya kamata a ce iyaye suna samun tattaunawa da sakewa tsakaninsu da 'ya'yansu ta yadda duk abin da ya dame su kai tsaye gare su za su tunkara ba su bar abin a cikin ransu ita damun su kuma ya haifar da wata matsala ba ko kuma su tafi gurin waɗansu sai ga shi annabi yusuf alaihi salam ya tafi zuwa ga mahaifinsa kai tsaye abu na biyu za mu fahimci ladabin annabi yusuf ga mahaifinsa dubiyan da ya dinga ba shi labari cikin lafazi wanda yake mai cike da ladabi wanda yake mai cike da girmamawa abu na uku malamai suka ce za a fahimci cewa akwai halaccin ba da labarin mafarki idan an yi sa ga mutum wanda aka san cewa wannan mai hankali ne wannan masani ne kuma wannan masoyi ne domin ya ba da shawarar akan ya za a yi zaman da ya gabata mun yi magana akan irin nau'in mafarkin da za a ba da labari da kuma wanda in ma ba za a ba da labarin ba menene matakin da za a dauka sannan kuma malamai suka kara cewa mafarkin da annabi yusuf alaihi salam ya yi na cewa ya ga watan taurari afuwan guda goma sha ɗaya a matsayin cewa ga sunan wanda za mu ji a ƙarshen sura cewa ɗan uwansa ne sai suka ce to ganinsu da yi musu a wannan ziga a wannan yanayi na taurari ya nuna cewa wannan ana sa musu ran kenan daga baya za su zo su cika da alkhairi ma'ana wannan gazawa ce ta ɗan adamtaka ta gifta kaidi ne na shaidan ya ibe su suka yi irin wannan abin amma fil akhir sayuhtamuna ala khair za su cika da abin da yake na alkhairi shi sa sai Allah madaukakin sarki ya sanya surar su a mafarkin dan a matsayin taurari malamai suka ce a wannan kissa ko wannan gaba ta kissan dan zamu fahimci kada mu dinga wasa da labaran yara idan suna bayarwa abin da ya shafi mafarki abin da ya shafi tunani in yaro ya zo ya ce miki ba kwatsashi ake a ce yi shiru dai na faɗa ba tattaunawa ake yi da yaro a ba shi aminci kuma a ɗauki abin da za a ɗauka na ibra a ciki kun ga yanzu annabi yusuf alaihi salam da ya gaya wa mahaifinsa annabi yaqub ya saurare shi ya ji daga gare shi ya gaya mai matakin da ya kamata ya ɗauka kuma ya nutsan mai da zuciyarsa duka wannan haka ake so mu sanya a cikin tarbiyyarmu da yara yaro ya zo yana baki labari ki saurara ki fahimci abin idan wani abu ne mai illa to ya zaki ki fahimtar da shi gwargwadon fahimtarsa da matakin da yake a kai ya zaki ki wa abin haddi ko ya zaki ki wa abin iyaka ko ya za a samu mafita a kan abin abu na gaba malamai suka ce a cikin wannan za mu fahimci lallai yana da kyawu yan uwa su dinga neman tsarin allah maɗaukakin sarki game da sharrin shi a tsakaninsu domin annabi yusuf annabi yakub alaihi salam ya gaya wa ɗansa annabi yusuf da cewa wannan abu ne na kaidi na shedan wanda yake zai iya giftawa tsakaninka da 'yan uwanka idan ka sanar da su wannan mafarki da kai domin shi a shekarunsa a lokacin bai riski menene abin da mafarkin ya kunsa ba amma yan uwansa saboda suna gaba da shi sun girme shi idan ya isa musu da wannan sako ya gaya musu ya ce gashi za su iya riskar wani abu na falalar da Allah maɗaukakin sarki ya tanada kuma aka haska mai ita a mafarki to amma a ƙarshe annabi yaqub alaihi salam ya ce fa yakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun bin ya nuna kenan masdar din menene sharri ne na shaytan da aka in kana so ka zauna da ƴan uwanka lafiya in kina so ki zauna da ƴan uwanki lafiya bar tinkawan ƴan uwantaka ne matsalan Allah madaukakin sarki daga tasirin shaytan a tsakaninku abu na gaba suka ce ittikhadul asbab li daf'i sharrin mutawaqqa ana zaton wani sharri zai auku to ba ce ka zauna ka miƙe kafa ba ka ki daukan mataki akan kokarin ba ma wa kanka kariya ko kokarin rage karfi ko kaifi na wannan sharrin domin yanzu gashi annabi yaqub ya ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza wanda wannan ba shi zai ture kaddarar Allah madaukakin sarki ba kai zaka iya naka ne kai tawakkali kai addu'a a gurin Allah madaukakin sarki Allah kuma duk yanda yayi da al'amarin sa daidai ne amma dai akwai halaccin cewa mutum in ya ga wani hadari yana tunkaruwa ko wani abu da ake tsoro ko wata barazana to ya kokarin ya nemi abin da ya shafi kariya akai gwargwadon hali amma abin ya faru kuma to ba za a tuhume shi ba abu na ƙarshe akan gaba ta ƙarshe inna rabbaka alimun hakim a cikin wannan gaba akwai tabbatar da rububiyar Allah maɗaukakin sarki inna rabbaka ya ce da shi lallai tabbas ubangijinka annabi yusuf yana ƙananan shekaru amma mahaifinsa yake gaya mashi ubangijinka yana dasa mashi a zuciya akwai wani wanda ya samar da kai daga babu kuma shi ne mahaliccinka kuma shi ne makajinka kuma yana da wasu sifofi waɗanda yake ya kaɗaita da su wanda babu wani wanda ya shige ko kamanceceniya da shi a cikin halittunsa da haka ya dasa mishi mai kyakkyawar aƙida ta cewa na farko akwai rububiyar Allah madaukakin sarki a matsayinsa na mahalicci kuma wanda yake jujjuya al'amura yanda ya ga dama na biyu ya tabbatarwa da Allah madaukakin sarki sifa ta al'ilm cewa babu wani masani wanda ya kai Allah madaukakin sarki kun ga yadda ake dasa wa yara aqida a cikin zuciyarsu akan abin da ya shafi siffofin Allah madaukakin sarki da sunayensa da kudurarsa da buwayarsa da tumbatsar mulkinsa da ikonsa ba za ka ce wannan yaro bane ai ba zai gane ba ga ya mishi gwargwadon yadda fahimtarsa za ta ɗauka amma aƙida ana fara dasa wa yaro ita ne tun yana a ƙananan shekaru da haka akwai isbatu rububiyatin lahi azza wajen sannan kuma gashi isbatu sifatil ilm alwasi lillahi azza wajen sannan abu na uku magana akan hikimar Allah madaukakin sarki da yace inna rabbaka alimun hakim lalle Allah madaukakin sarki ne hikima ne ba wai kaɗai ilimin ba a'a ga ilimi ga hikima wannan hikima ita ce ta sa ake sanya abubuwa a gurbin da suka dace wannan hikima ita ce ta sa ake yin al'amura waɗanda suke cike da kyawawan sakamako yake jujjuya al'amura yadda ya ga dama bisa dacewar wannan abu cewa da ya kasance a haka kamar yadda alƙasimi wabda jari wa al'allama a sa'adi suka bayyana duka haka ƙarƙashin tafsirin wannan ayar na cewa bayani akan hikimar allah maɗaukakin sarki wannan ilimi nasa da wannan hikima ta sa ita ta sa hukunce-hukuncensa cike suke da hikima Allah madaukakin sarki hikimarsa tana bayyana akan al'ahkamul kauniya da abubuwa da Allah madaukakin sarki ya kaddara na yau da gobe da halittunsa da ya samar abubuwan da ya samar daga babu cike suke da hikima Allah madaukakin sarki ya samar da ƙasa ya samar da sammai domin ta zamo rumfa ya samar da ƙasa domin ta zamo madogara da ɗan adam zai taka ce tafi a kai da za ta fitar da tsirrai da za a yi da take sanya ya sanya duwatsu domin su zamanto sun kama wasu turaku ne da suke rike da ƙasa ya duka waɗannan af'al ne kauniya da Allah maɗaukakin sarki ya sanya cikin ikonsa da hukuncinsa wanda cike suke da hikima sannan alhukmu shari'i hukunce hukunce na shari'a su ma cike suke da hikima ta Allah maɗaukakin sarki kamar yadda alhukmul jaza'i sakamako da Allah madaukakin sarki ta nadarwa bayansa na wanda yayi fari zai ga fari wanda yayi baki zai ga baki shi ma cike yake da hikima ta sa jalla sha'anhu wa taqaddasat asma'u malama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال
Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa laƙad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisa'ilin hakika ya kasance cikin kissar yusuf mana annabi yusuf alaihi salam da ƴan uwansa waɗansu alamomi ga wanda matambayi zai so ya samu waɗannan alamomi zai so ya wa'azantu da su zai so ya fahimtu da su الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يكيتي ولقد كان في قصة يوسف وخبره ما إخوته آيات الله مدعوك كنسر يا بينا من أولنا آية نتشيوة للي أتكين تاريهي أتكين لابار نابن دي فارس كان النبي يوسف دي أنوانسا آيات أقي وسو أبابا اللورة أقي وسو أبابا أو كان إذن أي عبرة ومواعظ للسائلين عن ذلك يتي أقوس أبابا wanda za a ɗauki izina ga wanda suke so su ɗauki izina ɗin wa mawari sannan kuma cike labarinsu yake da wa'azi lissa'ili na an zalik ga waɗanda suke sun tambaya akan haka ɗin suna neman sani suna neman su san meye ya faru a kissar annabi yusuf alaihi salam da haka sai zamanto wanda suka tambaya suke so a basu labari da za su ɗauki izina ko kuma tahdidan suka tambaya akan kissar annabi yusuf da 'yan uwansa to lallai za su samu ayat akwai wasu ababen lura ababen luran nan daga cikin malamai akwai da suka ce ayat ma'ana dalilai da suke ƙara sa ɗan adam mumini ya ƙara tsinkewa da al'amarin ubangiji ya ƙara sakankancewa da yadda da lamarin ubangiji yadda allah maɗaukakin sarki ya jujjuya al'amuran yadda ya sanya abin da ya faru tsakanin annabi yusuf da ‘yan uwansa ya wakana in ka ga wannan ka ga shirin ka ga yaya al'amarin ya faru da yaya yake gudana da kuma yadda aka samu sakamako za ka ƙara tsinkewa da lamarin ubangiji ka ƙara yadda lallai akwai maɗaukakin sarki wanda yake juya al'amura sannan kuma ayatun akwai aya a ciki ta cewa abin da ya faru ne tun a wasu shekaru can da suka wuce annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance a tare da wannan al'umma ba lokacin da abin ya faru sai Allah madaukakin sarki ya bashi labari wannan dalili ne aya ce da take nuna cewa lallai sako ne da ya zo da shi daga gurin Allah madaukakin sarki domin an bashi labari akan abin da yake baya nan aka yi shi kuma bai san ya faru ba amma Allah madaukakin sarki ya ba su labari da haka al-Imam Ibn Kathir ya ce wa mawa'izu lis-sa'ilina an zalik da wa'azantarwa ga waɗanda suke masu tambaya ne akan abubuwa makamanta haka to za su samu wa'azi almustakbirina anhu fa innahu khabarun ajibun yastahiqu an yukhbara anhu al-imam ibn kathir yace domin labari ne ne ban mamaki da ya cancanci a bada labarinsa iz qalu la yusufu ka sanar da mutananka tuna ya kai annabin Allah Muhammad alaihi salatu wassalam lokacin da ‘yan uwan annabi Yusuf suka haɗu suke cewa la Yusufu lallai ɗan uwanmu haƙiƙa ɗan uwanmu Yusuf wa ahuhu da kuma ɗan uwansa ma'ana ɗan uwansa wanda suke a tare da shi kenan kamar su sun ware kansu a matsayinsu na ‘yan uwa kuma suke cewa Yusuf da ɗan uwansa sai malamai suka ce a nan ba su kira ma sunan ɗan uwan ba ai lam yadhkuru ism bismihi ish'aran bi anna mahabbatahu mahabbati yaqub lahu li ajli shaqiqihi ba su ma kira sunan ɗan uwan ba saboda shi kamar dosana yayi daga soyayyar yusuf daga gurin mahaifinsu da haka shi annabi yusuf shine jagora shine mahal ɗin da shi ake yi saboda shine soyayyar tasa ta fitowa fili da haka shine damuwar shi dan uwan tun da dosana ya daga soyayya ko kuma tashi soyayyar ba ta kai ta annabi yusuf ba da aka shi yasa ma ko magana shi basi ba walida lam yata'arradu bi shay'in shi yasa lokacin da suka tashi suke kulla abin da za su kulla akan annabi yusuf din basu ma yi magana dan uwan ba saboda shi bai kai matsayin da annabi yusuf yake da shi a gurin mahaifinsu ba akan abin da suke gani na nuna soyayya da yake yi da haka shi ba su ɗauke shi a matsayin barazana gare su ba annabi yusuf shi suka ɗauka barazana saboda shi ne soyayya shi take da ƙarfi a gurin mahaifinsa cikin malaman da suka tafi akan wannan fassara akwai al'imam al'alusi rahmatullahi alaihi tayyib da suka ce izqalu la yusuf wa akhuhu tabbas domin la anan kaman lamu tauki ce suna masu tabbatarwa suna masu yankanewa da haƙaƙewa cewa lallai la yusuf wa akhuhu yusuf da dan uwansu dan uwan shi ahabbu ila abina minna sun fi soyuwa ga mahaifinmu sama da mu mana mahaifinmu ƙarar mun fahimci cewa waɗannan su ne suka fi soyuwa a gare shi wa nahnu usba alhalin kuma mu ga mu zaratan matasa ga mu wani adadi wanda mu mun fi su domin shi huwa wa akhuhu da shi da ɗan uwansa mun kuma usba ne al'usba a yaren larabci ana magana akan wani adadi ikhtilafin malamai malamai suna da sabani gurin kiyaye iyakar adadin da daga kansa ake fara cewa usba wasu sun ce tara zuwa sama wasu sun ce goma wasu sun ce sha ɗaya amma dai a nan da suka ce usba mana mun wani adadi ne wanda ga munan mu guda goma sha ɗaya amma da wancan da wancan su su biyu sun fi soyuwa izuwa ga mahaifinmu fa kaifa ahabba zainaka al-ithnayn akthara min al-jama'a ya akai je su waɗancan guda biyu sama da mu da muke masu yawa ga mu kuma mu usba ne zarata ne waɗanda matasa ne majiya ƙarfi waɗannan kuma ƙannanmu ne ƙananu masu tasowa sai suka ce inna abana la fi dhalalin mubin lallai mahaifinmu babanmu akan wannan aiki nasa yana kan kuskure wanda yake mabayyani abin da yake yi dinnan ba daidai ba ne ba yana kan abin da ba haka ya kamata a ce ya yi ba ya kamata a ce mu ya fi so sama da su domin mu ne masu yawa mu ne zarata masu ƙarfi waɗannan kuma su ne ‘yan kaɗan kuma su ne marasa yawa al'imam al-mawardi rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa annukat wal uyun yake cewa a cikin wannan faɗin nasu na cewa a cikin wannan maganar tasu da suke yi za a lura da abubuwa kamar haka suna ganin cewa na farko me yasa suka ce baban su inna abana lafi dalalin mubin saboda suna ga faddala saghira ala kabir ya fifita waɗanda suke ƙananu a sama da manya a na biyu suka ce alqalil ala kathir ya fifita waɗanda adadin su kaɗan ne akan wanda adadin su mai yawa ne na uku ya ce man la yura'i malahu ala ma yura'i to kuma yaya waɗannan da sun kulawa suke bukata a basu wai su aka fi so ba mu da zamu bada kulawa ba saboda mu mun kai wani mataki na ƙarfi yanzu da zamu kula da shi mu ya kamata a ce yana nan nan da mu yana haba haba da mu yanzu mu yanzu mu muke da damar da zamu bashi wata kulawa ta musamman amma wai waɗanda zai yi wahala su da suke ƙanana su ne kuma wai hankalin shi yake watansu da haka suna ma'almawardi rahmatullahi alaihi yana ganin waɗannan aujuhu ɗin su suka sa ‘yan uwan annabi yusuf alaihi salam suka faɗi wannan magana suke ganin cewa lallai mahaifinsu yana cikin bata ko yana cikin afuwan yana cikin kuskure wanda yake mabayyani akan wannan aiki nasa da ya aikata na cewa ya fifita ko ya nuna ƙaunar annabi yusuf alaihi salam ga ɗan uwansa ɗan uwan annabi yusuf lam yarik ismuhu fil qur'an sunansa bai zo a cikin alkur'ani ba haka allah maɗaukakin sarki ya faɗa sunan shi wa akhuhu kawai da ɗan uwansa kamar yadda hadisai ingatattu ba su zo da bayyana hakikanin sunansa ba illa iyaka dai malaman tafsiri da dama sun tafi akan sunan shi binyamin au bunyamin wannan shine abin da ya shahara a gurin malamai masu tafsiri akan sunan ɗan uwan annabi yusuf alaihi salam amma galiban al'asma ma ta ta'azzar sunaye ba su fiye tasiri a gurin kyautatuwar kissa ko ingancinta ko rashin ingancinta ba abin da dai ake so shine ka ji kissar kuma ka ɗauki izinar na ka hannu maɗaukakin sarki ya ba mu labarin annabi yusuf yana da ɗan uwansa wanda yake liƙum ɗinsa ne ma'ana cikinsu ɗaya su kuma waɗannan ‘yan uwa ne wanda suke ba mahaifinsu ɗaya za mu tafi akan wannan ba tare da sai mun kallafa wa kanmu lallai sai mun yi ta'ayinin asma din ba al'ahammu shine mutum ya dauki ibra da iznar da take a cikin wannan isa dan a karkashin wannan aya akwai matsala da malamai suke kawo ta masu tafsiri akan abin da ya shafi yan uwan annabi yusuf alaihi salam shin waɗannan yan uwa nasa annabawa ne su ma kamar yadda yake annabi ko kuma a'a akwai malamai na tafsiri wanda suka tafi akan cewa yan uwan annabi yusuf alaihi salam su ma yan uwa ne suka kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab al asbab suka ce ana magana ne akan ƴaƴan annabi yaqub ku ce kun yi imani billahi da Allah madaukakin sarki wama unzila ilaina da abinda aka saukar gare mu wama unzila ila ibrahim da abinda aka saukar da ga annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbab da ƴaƴan annabi yaqub da haka da wannan sai suka kafa hujja suka ce ya nuna kenan ƴaƴan annabi yaqub su ma annabawa ne kamar yadda dan uwansu yusuf alaihi salam yake shi ma annabi ne cikin malaman da suka hakaito waɗannan maganganu akwai al'imamar kurtubi rahmatullahi alaihi yake cewa wa fi hada ma ya dullu ala anna ikhwata yusuf ma kanu an biya ala awwalan wala akhira yana hakaito sabanin da yake a tsakanin malamai sai yake cewa a cikin wannan abubuwa da suka faru ya nuna cewa ɗan uwan annabi yusuf alaihi salam ba su kasance annabawa ba la a farko wala a ƙarshe li'anna al-anbiya la yudabbaruna fi qatl muslim bayan da za a ce annabawa sun haɗu sun haɗa kai sun yi shawara sun taimaki junansu akan su kashe ɗan uwansu musulmi balkanu musulmi ne eh mun yadda cewa su musulmi ne fartakabu ma'siyatan thumma tabu sun dai aikata laifi sun yi kuskure kuma sun dawo sun tuba ga Allah madaukakin sarki sai ya ce wa qila kanu anbiya yace akwai kuma wanda suka tafi akan ra'ayin cewa annabawa ne yace wala yastahilu fil aqli zallata nabiyyin fakanat hadhihi zallatun minhum وهذا يرد أن الأنبياء معصومون من الكبائر على ما قدمناه الحاصل abinda al-Imam al-Qurtubi yake faɗa shine waɗanda suka ce wai annabawa ne yace to wannan laifin da suka aikata ai ya wuce a ce kuskure ne wani kankani da za a iya cewa ya auka musu babban laifi ne su kuma annabawa ma'sumun ne dan haka wannan cewa annabawa ne ya rushe da wannan aikin nasu da suka yi ma'ana ku da kuke cewa annabawa ne ba za mu karbi a haka ba saboda annabawa ma'sumun ne waƙila ya kuma cewa ma kanu fi dhalika alwaqti anbiya thumma nabba'ahum Allah wa hadha ashbahu yace wasu malaman kuma sun tafi akan cewa lokacin da wannan abun ya faru ba su kasance annabawa ba amma daga baya kuma an aiko musu da annabta yace wa hadha ashbahu yace wannan dai kamar ya fi kama da ya kasance da magana wanda za a tsaya akan ta tsaka-tsakiya baka kore musu annabtar ba baki ɗaya domin al-asbab yana nufin ƴaƴan annabi yaqub zuriyar annabi yaqub sannan kuma baka tabbatar musu da ita ba ta yadda za ka tuhumi annabawa da aikata kabira a matsayin sun haɗu a kan za su aikata laifin da har suna ba ma junansu shawarar su kisa wanda wannan kuma baya daga cikin halaye kuma da ɗabi'u na annabawan allah maɗaukakin sarki ala ayi hal almas'ala ba ta kai da za a zauna a ita abin nan a kanta ba amma dai mun yi imani da cewa yadda allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari akwai waɗannan yan uwa to akwai su sun haɗu sun shirya kaza za su yi wa ɗan'uwansu annabi yusuf kaza da kaza da kaza akwai su sannan annabi yusuf annabi ne da nassan alkur'ani mun yadda da wannan amma abin da ya shafi yan uwansa to ba za ka yanka ne ka ce lallai ɗari bisa ɗari ga abin da yake a kansu kafa alba domin saɓani ne mai girma a tsakanin malamai da haka allah maɗaukakin sarki ya ce idh qalu la yusuf wa aquhu tuna lokaci ko ka sanar da mutane lokacin da yan uwan annabi yusuf suka haɗu suke cewa da yusuf wa akohu da ɗan uwansa a habbu ila abina minna lallai sun fi soyuwa ga mahaifinmu sama da mu wa nahnu usba alhalin mu ga mazaratan maza kuma adadi ne yawa inna abana na fi dalalin mubin tuna lallai mahaifinmu yana cikin bata wanda yake mabayyana a ƙarƙashin wannan magana ta su ta ƙarshe malamai suke cewa menene muradinsu da suka ce inna abana na fi dalalin mubin lallai mahaifinmu yana cikin kuskure wanda yake mabayyani me suke nufi da wannan kalimatu dalal tana ɗaukar ma'anoni kamar haka a cikin alƙur'ani mai girma kuma zan ka mana magana ta al'allama al-shaqiqi rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa abwaul bayan inda yake cewa الظاهر أن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به أباهم عليه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة إنما هو الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي كسكري da suka jefi mahaifinsu da shi a cikin wannan magana ko suka tuhumi mahaifinsu da shi ba bata ba ne bata na kafirci a'a bata ne ko kuskure ne da suke ganin cewa ya aikata na kaucewa abin da yake a hakikanin al'amari su a ganin su haka ya kamata a ce ya kasance amma kuma sai bai yi wannan abin ba shi sa hausancin aka tashi ba a cewa bata din idan aka zo na sai a ce kuskure mabayyani ba za a ce bata mabayyani ba domin ba bata bane ba na halaka sai ya ce wa yadullu li hada wurud dalal bi hada al-ma'na fi al-qur'an wa fi kalam al-arab yace dalilin da yasa zamu ce ba bata na halaka ake magana ba ana magana ad-dalal anan a matsayin kuskurewa abin da yake yazo a cikin al-qur'ani da kuma yaran larabci yanda larabawa suka tafi akan shi sai yake kawo mana ayoyi waɗanda suke tafi akan wannan ya ce kamar yadda can a ƙarshe ɗin suka ce ƙwarin tallahi innaka lafi da dalalika alqadim suka sake cewa da mahaifinsu lallai kai kana kan wannan ne tsohon kuskuren da kake kan shi har yanzu kana nan da soyayyar yusuf ɗin nan a ranka mu ya kamata ba a ce ka so kana kan kuskuren nan naka a farko sannan irin shi ne faɗin Allah madaukakin sarki akan manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wajadaka dhallan fahada wajadaka dallan fahada ai ya same ka baka sani ba sai ya sanar da kai domin hasha lin nabi sallallahu alaihi wasallam a ce an same shi a bata sai dai a ce me bai sani ba Allah madaukakin sarki ya sanar da shi ai lasta aliman bi hadhihi al-ulum ba ka da sani akan waɗannan ilimin muka allati la tu'rafu illa bil wahyi wadda ba a sanin ta sai ta hanyar wahayi da Allah madaukakin sarki zai sanar فهداك إليها وعلمك بما أوحى إليك من هذا القرآن العظيم sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai kuma ya sanar da kai sakamakon wannan wahayi da aka yi maka da alƙur'ani mai girma da haka wannan ya nuna manzala sallallahu alaihi wasallam da da bai sani ba Allah madaukakin sarki ya sanar da shi wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin khabir kuma a farkon surar mun ji inda Allah ya ce wa in kunta min qablihi lamina al-ghafilin alhalin da kafin yi maka wannan wahayin baka cikin waɗanda suka san menene abin da ya faru Allah madaukakin sarki yana yi wa manzansa irin wannan magana ta cewa an sanar da shi bayan bai sani ba a wurare daban-daban a cikin alkur'ani idan ya kawo kissa ta abin da ya faru a al'ummun da ya gabata Allah madaukakin sarki lokacin da ya ba da labarin abin da ya faru akan Ali Imran ma'ana Isra Ali Imran sai ce mishi zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wannan yana daga cikin labarai na gaibu abin da ya faru baka sani ba baka lokacin baka zamanin amma yanzu gashi an maka wahayi وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون أن قال تبتا مي eh maza Allah ya san baya gurin amma Allah ya kara tabbatar masa kai ka ce mu da muka zo baya wasu za su zo suna musu su ce maza Allah ya san gaibu to ga Allah madaukakin sarki ya bada amsa karara na cewa bai sani ba baya nan aka yi labari Allah madaukakin sarki ya bashi haka lokacin da ya bada قصر النبي عليه السلام سيتشم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين لوقة بيباش لابان موسى عليه السلام سيتشم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آية دك ألا يلا تبت مشهد شوامي baya gurin bai sani ba baya gurin baya gurin amma daga baya Allah madaukakin sarki ya sanar da shi wa ma kunta bi janibi turi idnalaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun duk wannan ayoyi sun nuna manzala sallallahu alaihi wasallam bai san wahayi ba kuma abin da ya faru an sanar da shi ne kuma Allah yana faɗa mishi haka dan ya ƙara tabbatar masa da wannan kuma dan ya zamanto ya mai lissafin wannan cikin ni'imomin da ya masa don haka faɗin wa waje daga zalallan fahada ya nuna ashe abdalal ba wai kawai yana zuwa akan bata bane ba na halaka ba wai abdalalu fi din ba shi bata wanda yake a addini wanda yake na kauce wanda yake na kafirci wanda yake zai iya shiga har shirka ma duka yana cikin irin fi ghairil maghdubi alaihim wala dhalin wala qad dhalla qablahum aktharul awwalin wala qad subhanallah walaƙad adalla minkum jibillan kathira duk wannan tana nufin dalal na bata addini amma irin wannan bata da ƴaƴan annabi yaqub suka ce innaka lafi dalalikal qadim da kuma suke cewa din inna abana lafi dalalin mubin ba bata na halaka suke nufi ba ba bata na kafirci ba suna magana ne akan bata wanda yake mutum ya kaucewa aikata abin da kai kake ganin cewa haka ya kamata a ce ya aikata ma'ana alghaiba wani abu wanda yake ya koyu a gare ka ba haka ya kamata ka kalli wannan abun ba ya kamata a ce ka gan shi tar ya aka ka bari abin ya cakuɗe maka ka ɗauki abin da ba shi ya kamata a ce ka ɗauka ba kuma irin wannan shine kamar a yaren larabci da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani wa qalu a idza dhalalna fil ardi inna lafi khalqin jadid mushrikai lokacin da suke inkari akan cewa Allah madaukakin sarki zai taso da mamata bayan sun riga da sun zagwanye a ƙasa sun zama sun zama turbaya kashin su ya riga da ya bishe kamar ba a yi su ba sai suka ce a idza dalalna fil ardi shin bayan mun zagwanye a cikin ƙasa sannan kuma za a zo a ce a inna lafi khalqin jadid za a kuma taso mu kun ga kalmar dalalna anan ta sake fitowa dan haka sun tuhume shi da abdalal ne a nan gurin ba wai abdalal na bata na halaka ba abdalal na tuhuma suna ganin cewa abin da ya kamata a ce ya gani ko ya yi ba shi ne abin da ya aikata ba to a nan akwai matsala da malamai suke kawo bin munasaba a ƙarƙashin ana magana akan wannan ayar domin bayani ne da ya nuna hakikanin hassada ta gitta tsakanin annabi yusuf alaihi salam da yan uwansa sai malamai suka ce to ashe kenan wanda yana nuna mumini zai iya fadawa kuskure ko zamiya akan yayi wa dan uwansa hassada idan ya samu wata ni'ima ko wata falalawa da take ta dara tasa shi yasa gashi suka ce la yusuf wa aqu ahabbu ila abina minna wa nahnu asba me kawo haka suna ganin matsayin da annabi yusuf da dan uwansa suke da shi a gurin mahaifinsa su ya kamata a ce suna da wannan matsayi me yasa ba mu ne muke da shi ba su ne suke da shi bari mu kawar da su mu samu wannan matsayi wanda wannan shine hassada din mutum yana da wata ni'ima kaji kana mai fatan shi ta kauce da gare shi ta dawo gare ka ko kuma ma dai ta kauce a gare shi ko za a yi mutuwar kasko din kawai shi ya rasa kai ka rasa amma ba wai shi yana da shi kai ba ka da shi ba Allah ya kiyashe mu shi yasa alqasimi a cikin tafsirin sa mahasin ta'wil yayi magana mai kyawu a karkashin wannan tafsirin wannan aya inda yake cewa sun mata'ammal fi ƙisatin ikwa wa hadithin kamisi wal jubbi wal zikbi wal dami ya ce ka lura ka sa lura akan kissar al-ikhwa waɗannan yan uwa din wa hadithul qamisi da magana ko labari akan abin da ya shafi riga wal jubbi da wannan rijiya din wal dhibi da kerkeci wal dami da jini ma'ana kamar yayi kulasar qissar annabi yusuf ne ce ka lura a wannan kissa din li ta'lam domin ka sani ما نشاهده كل, كل يوم من معاداة الأقران لمن ظهرت مبادئ الجمال النفسي يتشي abinda muke gani ne yau da gobe abinda yake faruwa tsakanin tsare ku abinda yake faruwa tsakanin sa'anni ga wanda yake ya bayyana an fahimci cewa lahul mabadi'ul jamalun nafsi wannan wani mutum ne da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da wasu abubuwa waɗanda suke na kyawu na ruhi wal khuluqul mardi wanda yake da ɗabi'u waɗanda suke abin yarda ma'ana kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye wal jalalul zahiri ala malamihihim yana da wata ɗaukaka wadda take a bayyane akan abin da yake bayyana a gare sa mutum ne mai daraja mai kima mai mutunci da mutane suke girmamawa fayu'ayyibunahu bima yushni fayu'ayyibunahu bima yushinuhu fi nafsihi aw 'irdihi aw khuluqihi yace sai waɗanda suke mai hassada mutane sai su zo suna yin shi fayu'ayyibunahu suna bata shi bima yushinuhu na abin da zai zama to ya munana shi a idanun wanda ake bada labarin fi nafsihi akan karan kansa aw irdihi ko akan mutuncinsa aw khuluqihi ko akan dabi'unsa dalalatun ala anna hadhihi sunnatun fil kawn wannan aya ko wani abin da ya faru tsakanin annabi Yusuf da yawan ya nuna mana wannan kamar wani tsari ne da Allah madaukakin sarki ya riga da ya sanya a rayuwar duniya gashi nan annabawa ma tun lokacin su ba a kubuta da haka ba yace la tubadiru nabiyyan wala hakiman wala aliman mahma hasurat akhlaquhu wa jamma zahiruhu wa batinuhu wannan ɗabi'ar da mutane suke yi wa irin wanda suka samu wannan falalar ba ta bar annabi ba ba ta bar wani mai hikima ba ba ta bar wani malami ko masani da ake ganin cewa wannan ya kai nagarta ya kai tumbasa a ilimi ya kai a ɗaga mai ƙafa a bai rahama a mutunta shi ba su ma ba ta bar su ba ya ce mahma hasunat akhlaquhu duk yanda kake ganin halin mutum din nan ya zama to nagartacce ingantacce to wallahi mutane ba su kyale shi da jifan shi akan abin da yake akan shi ko a mutuncin shi ko akan abin da ya shafi ɗabi'unsa ko halayensa domin su bata shi ba wajen mu na zahiru wa batinihu din da kake ganin zahirinsa da batininsa ta kyautata ta inganta mutum ne na kwarai amma ba zai kubuta daga maganganu na mutane ba shi sa wani mai waƙe ke cewa ya kullu al'adawati qad turja izalatuha illa adawatu man adata min hasadi yace duk wata adawa ana tunanin ana sa ran cewa wata rana za ta gushi na adawa za ta zama tarihi za ta gushi ya ce illa adawa man adaka min hasadi sai ba adawa wanda yake ya adawan nan ta samu ne saboda hasadi da yake maka wannan ba ta mutu domin shi wanda yake maka wannan adawa a lokacin ba wai yana maka bane ba akan karan kanka ni'imar da kake ciki yake mu me yasa ke ci me yasa kai ne me yasa ke kika samu kaza ni ban samu kaza ba me yasa wancan ita ake so ba ni ba me wannan adawar ba ta bishewa sai me mutum ya ga cewa ka koma duk ka rasa duk waɗannan abubuwan sannan hankalinsa zai kwanta to kuma in Allah madaukakin sarki ya ga dama ya wanzar da al'amuran kenan me yake nunawa a haka za a ci gaba da tafiya shi yasa suke cewa adawa ce wadda take ba ta bishewa Allah ya kiyaye mu da sharrin hassada amin sai abu na gaba da malamai suke magana a nan daidai wannan gabar zan ga muna tafiya tare da darasin dan in ta tunani wani lokaci mu ji sannan mu dawo din kare zama muna tafiya muna dawowa a wai mutum za a iya tuhumarsa idan ya zama to kenan yayi wata soyayya ga wani bangare sama da wani bangare a cikin ƴaƴansa ko kuma a cikin ƴan uwansa ko kuma a cikin mutane suka ce alal haƙiƙa ba za a yi tuhumi mutum akan zallan soyayyar da yake yi ma wa wani sama da wani ba domin Allah madaukakin sarki shi ke sanya soyayya a zukatan bayi hadisi ya inganta daga Imam Bukhari daga hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril idan Allah madaukakin sarki ya kaunaci wani bawa sai ya kira Jibril ya faɗa masa inna Allah yuhibbu sai Jibril alaihi salam yayi kira yayi shela yace inna Allah yuhibbu fulanan fa ya Jibril ni na kaunaci bawa na wani kai ma ka so shi sai jibril alaihi salam ya hibbu sai shi ma ya kaunaci wannan bawan sai jibril shi kuma ya yi shela a sararin samaniya ahalin sama suwa kenan mala'iku sai ce inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu Allah madaukakin sarki yana son wani kuma ku so shi sai ahalin sama su kaunace shi thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard Allah madaukakin manzala sallallahu alaihi wasallam ce sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa karba a ban kasa sai mutane su kaunace shi sai a so shi sai a ji kawai ki gani kawai haka nan Allah madaukakin sarki ya rubuta wa na farin jini a cikin mutane ba dan yana ba su kuɗi ba ba dan yana musu wata hidima da tuzkar ma'ana har ta kai a ce haka ba wani ma bai san shi ba bai taba ganin shi ba wani labarin shi yake ji da nesa a nesa bai taba sashayin shi ba amma sai ya ji kawai yana kaunar shi to sai malamai suka ce wannan hadisin ya nuna kenan ashe Allah madaukakin sarki shi ke sanya kauna a cikin zukatan bayi da haka tunda wannan sha'ani ne da ba a hannun ka yake ba ba a hannun ki yake ba to ya za a kuma a miki hukunci a kansa zallan kaunar ba a yi wa mutum tuhuma a kanta idan ya yi shine kuma da lafazin imam tirmidhi rahmatullahi alaihi shi ma da yake cewa idza ahabba Allahu 'abdan nada jibril anni qad ahbabtu fulan fa ahibbu qala fa yunada fi as-sama' thumma tunzal lahu al-mahabbatu fi fi ahli al-ard kadhalika qawluhu ta'ala innal ladina amanu wa 'amilu as-salihati sayaj'al lahum ar-rahman wudda lallai Allah madaukakin sarki yake cewa waɗanda suka yi imani kuma suka aiki na ƙwarai suka zama to nagartattu sai ya ja'alu lakum ar-rahman wudda Allah madaukakin sarki zai sanya a ƙaunace su a so su mana mutane za su ƙaunace su da haka ashe kun ga abin da yake ba a hannun ɗaiɗaiku ba ba za a yi mutum hukunci da shi ba shi yasa har a can da Allah madaukakin sarki yake cewa ga annabi Musa alaihi salam wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala ayni manzala sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi akan sha'anin Khadija me yace inni qad ruziqtu hubbaha lallai ni an azurta ni da ƙaunarta da soyayyarta rozektu waye mai azurtawa allah maɗaukakin sarki kuma wannan sai ta nuna zai ƙara fito mana abin fili hadithin da ya zo daga abi dawud radiyallahu anhu da na aisha radiyallahu anha take cewa mazana sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin rabo kuma ya adalci a rabansa idan ya gama sai ya ce ya allah maɗaukakin sarki wannan shine gwargwadon abin da zan iya akan abin da na mallaka fala talumni fi ma tamliku wala amlik ya Allah karka kama ni da laifi akan abin da kai kake da iko akan sa kake da mallaka akan sa ni ba ni da shi malamai suka ce ya'ani alqalb kamar yadda abi dawud ya faɗa yana nufin zuciya a zahiri zan yi abin da yake ya kamata zan yi abin da yake na daidai zan yi adalci amma zuciya ba zan iya daidaita abubuwan nan kuma ba a hannu yake ba da haka wannan sai ya nuna mana karar yadda mutum abin da ake nufi da shi wanda kuma zai iya haɗin shi ne adalci tsakanin ‘yan uwansa adalci tsakanin ‘ya'yanki mai gida ya adalci a tsakanin matansa amma wannan ba shi yake nuna cewa lallai sai ya daidaita soyayyarsu ta zama ɗaya ba wannan abu ne da ba za a yi mushi hukunci ko za a tuhumi mutum a kai ba da haka a nan ‘yan uwan annabi yusuf alaihi salam sun gane mahaifinsu yana son ɗan uwansu sama da su sakamakon ƙaunar da suka fahimta ta zahiri amma ba wai don yana zalunta su ko yana kin yi musu adalci a tsakani ba domin annabin Allah ne ya tsarkaka da a ce ya aikata irin wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya kasance mai adalci sai wasici da cewa ai adalci a tsakanin yaya ittaqullaha fattaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku domin fifitawar za ta iya zuwa da fituna wadda kamar yanzu gashi muka gani a misali ta bayyana haka duk da adalcin da aka yi amma shedan sai da ya zamanto ya gifta a tsakani don haka yan uwan annabi yusuf alaihi salam kamar yadda muka ji waɗannan matsaloli da malamai suka tattauna na tafsiri a ƙarƙashin wannan aya na cewa na farko dai su suwaye su game da shi yan uwa ne wanda suke uba ɗaya ba uwa ɗaya ba kuma su su goma sha ɗaya shi kuma shi da ɗan uwansa su su biyu kuma da yadda ‘yan mahaifinsu ya ƙaunace su da kuma yadda shaidan ya iza fitina a tsakaninsu har suke ganin cewa mahaifinsu bai yi abin da ya kamata akan abin da ya shafi da ya kamata a ce su ya fifita sama da waɗannan ‘yan uwa nasu ba na malam
وتكونوا من بعده قوما صالحين
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana bayan sun haɗu suna tattaunawa a tsakaninsu na cewa lallai ba Yusufu ya fi soyuwa a gurin mahaifin shi da ɗan uwansa sama da mu. To menene mafita? Sai suka ce uku tulu Yusuf ku kashe yusuf mana kawai ga baki ɗin tunda ya fi soyuwa a gurin mahaifinku shi kenan kawai a kashe shi ma kowa ma ya huta ko tunda suna ganin matsala ce da suka haɗu a kanta ga baki ɗaya uku tulu yusuf ku kashe yusuf a witrahuhu ardan ko ku jefar da shi a wata ƙasa can ya lakum wajhu abikum sai fuskar mahaifinku ta keɓanta gare ku ma'ana ku zamanto ku ku kaɗai ne a gaban shi kun ga kenan dole ya ƙaunace ku ya so ku ya fifita ku yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin daga baya kuma sai ku kasance wasu mutane waɗanda suke nagartattu mutane na ƙwarai wannan shine sha'anin wanda duk yake da hassada game da ɗan uwansa in ya ga al'amarin ya ci tara abin ya gagara to me zai fara tunanin ya zan yi in kawar da wannan abu shi yasa cikin abin da shaidan ya kawata musu shine tunda dai wannan soyayya ba za mu iya kawar da ita ba to shi abin da ake so din bari mu kawar da shi saboda tunda sun yadda da cewa zaman dan uwan nasu shine yasa ake kaunar shi ganin shi shine yasa to bari mu kawar da shi daga idan mahaifinmu shikenan sai zaman to mun samar da hijabi a tsakanin wannan soyayya in babu shi ina yake ballantana a kaunace shi shi yasa ibnu kathir rahmatullahi alaihi yace yaquluna hadha alladhi yuzahimukum fi mahabbati abikum lakum a'dimuhu min wajhi abikum wannan wanda yake muku kutse akan soyayya a gurin mahaifinku mana mahaifinku yake kaunan shi sama da ku kawai ku kawar da shi mana daga idan mahaifin naku kowa ma ya huta li yakhlu lakum wahdakum saboda ya zamanto ya keɓanta da ku ya bar ku ku da mahaifin naku ku ku kadai imma bi an taqtuluhu ko dai ku kashe shi ma'ana ku datse igiyar numfashinsa shikenan ya zamanto babu shi babu labarinsa aw tarquhu fi ardin min al-aradi ko kuma ku je ku jefar da shi a wata ƙasa can wadda take nesa da nan tastarihu minhu domin ku huta daga gare shi wa takhlu antum bi abikum sai ku zamanto saura ku da mahaifinku shikenan sai alaka ta dada ta inganta ku samu abin da da Yusuf da dan uwansa ne suke samu shi kuma kun kai shi can wata uwa duniya ai ba zai iya dawowa ba malamai masu tafsiri daga ciki akwai az-zamakhshari fil kashaf yake cewa Allah madaukakin sarki da yace yaqda'u aw itrahuhu ardan ko ku jefar da shi a can wata ƙasa wani guri yace Allah ya amfani da siga ta nakiya ardan ay khaliyatan min al-wasf wata ƙasa wadda babu wani wasafi da aka bata wanda wannan shi yake nuna asalin ibahami ma asalin kurman baki akan aina ma za a yadda shi din ba ambata ku je ku samu wani guri wanda kawai inda ranku ta yi muku da cewa nan kan ba zai iya dawowa kuma ya riske baya ba bari mu je mu jefa shi can uwa duniya ko da ake cewa a Hausa ba'idatun anil umran ko ba'idatun min al umran ƙasa wadda take ta yi nisa da asalin cikin gari da zai iya gane ya ma zai iya dawo gare mu ko ya dawo ga mahaifinsa mu tafi can mu je mu yadda shi anan wata kunu min ba'dihi qauman salihin bayan kun kawar da shi din nan kuma sai ku dawo sai ku zama mutane nagartattu al-allama as-sa'di rahmatullahi alaihi yake cewa ay min ba'di hadha as-sani' idan kuka aikata wannan laifi kuka yi wannan al'amari ko dai kuka kashe shi ko kuka kai shi uwa duniya kuka jefar da shi a can sai ku dawo takunu qauman salihin ay tatubu ila Allah wa tastaghfirunahu min ba'di dhanbikum sai ku dawo kuma ku tuba ga Allah madaukakin sarki ku nemi gafara akan wannan laifin da kuka shi sa al-ibnu kathir yace azmaru tawbata qabla az-zam sun kulla niyyar wai za su yi tuba tun kafin ma su aikata laifin amma dai sun ba kansu lasisin cewa sai fa mun yi in mun yi din ma dawo mu tuba ga Allah madaukakin sarki فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته sun furta wa junansu cewa in suka da za su zamo nagari domin su sauƙaƙa wa kansu girman laifin suna ganin shaidan ya kawata musu in dai kunyo za ku tuba Allah gafurur rahim ne irin yadda mutane ake cewa yanzu ko ka riga ka kudura niyya za ka yi ba daidai ba kuma sai ka ce in maka yi ma tuba a abinda ake so kana ganin girman Allah madaukakin sarki to ka bar laifin tun gabanin ka yi shi تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته سبودا سوققا وكنسو أيكة ليكم كما سكوروا idanunsu ganin girman laifin domin suna jin cewa za su tuba to tun da za mu duba ai za a yafe mana menene kuma za mu ga laifin akan laifi ne mai girma watan shaitan min ba'dihim li ba'd sannan kuma su ƙara ƙarfafa wa junan su sashin su ya ƙarfafa sashi inda wani mai dan rauni rauna a cikin su kawai sai a ce a kawai mu je mu in mun yi za mu dawo mu tuba sai ya samu karsashi ya ji cewa a tafi Dr. Mustapha Al-Adawi a cikin littafin shi At-Tasilu Ta'wil At-Tanzil yake cewa wannan wajahin na al'allama as-sa'di rahmatullahi alaihi wajahi ne mai kyawu yace kuma shi ya ƙara fahimtar cewa hasiluhu wa takunu min ba'dihi qauman salihin na cewa daga bayan ku zo ku zama mutane na kwarai yace ai min ba'di zawali yusuf wa zahabihi wa fi'adihi ankum idan kuka kawar da shi yayi nisa da ku ba kwa ganin shi ba barazana ba abin da yake damu ku yanzu hankalin ku ya kwanta domin shi ku dauka barazana me yasa shi yake samun soyayyar mahaifinku ku ba kwa samu in kuka kawar da shi sai ya zama wali tafarruhikum lil ibadati wat tauba sai ku samu nutsuwar zuci sai ku maida hankali akan ibada ku maida hankali akan tuba ga Allah wa iqbalu abikum alaikum biwajhi sannan za ku fara samun nutsuwa mahaifinku yanzu yana kallon ku ya hankalin shi ya tattara akan ku kuma sai ku samu kwanciyar hankali da haka dai duka magana ta su muka lura akan guri guda take tafiya na cewa suna ganin in sun kawar da shi to za su samu aminci za su samu nutsuwa kuma za su dawo su zo su ibada ga Allah madaukakin sarki su duba to wannan sai ya bayu mana izuwa ga wata matsala wadda take muhimma shin wannan kenan mutum sai ya ji a ransa idan yana da wata manufa ta alkhairi da yake so ya cimma amma sai ya ratsa sharri zai samu damar ratsa sharrin kenan malamai suka ce a'a alghaya la tubarrir wasila fi kulli alahwal ba koyaushe bane ko idan manufa ta kyautata sai abu mummunan hanya gurin cimma manufar ana ganin cewa an samar wa kai yanci a'a ba haka bane ba domin gashi sun ce qauman salihin alal haqiqa suna so su zo su zama nagartattu nagarta abu ce mai kyawu Allah madaukakin sarki yana son bayansa su zamanto nagartattu amma me ya bata wannan nagarta da suke fatan su same ta shine uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan tunda suna so su kashe shi ko su batar da shi ko su jefar da shi to da haka wannan hanyar da suka bi ba za ta ba su damar wannan nagarta ta su ta yi musu dadi ba da haka a nan gurin alghaya lam tubarrir wasila wannan manufa ta su bata sa su ta zamanto ta halatta musu wannan hanyar da za su bi wa'in kan daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin cewa akwai wuraren da ko ba na ce ma daga cikin malamai ba na'am akwai wuraren da alghaya tubarriru wasila din kamar sanda mutum zai zo misali ki faɗi magana wadda take alal haƙiƙa ba haka bace ba amma dan kina so ki shirya tsakanin wance da wance dan a samu maslaha wance da wance suna gaba sai ki ce nan nan ma ta gani take cewa ko kina ina in gaishe ki saboda kina so ki rage kaifin fada ko gaba da yake a tsakanin suka ce a nan gurin babu laifi idan aka yi irin wannan dungan manufar ita ce ta alkhairi kuma an yi amfani da abin da yake saboda a samar da maslaha amma babban laifi mutum ya saci kuɗi irin abin da mutane ake yi ko a saci kuɗin gwamnati sai kuma a zo ana biya wa mutane umara ana kaza ana kawai ana ganin kamar za a yi wa Allah maɗaukakin sarki dabara akwai wata kissa ta al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihi wai yana zaune wata rana sai ya ga wani mutum ya zo ya tsinki ɗan ice me ya tsinki ɗan icen nan ya tsinki ɗan ice kawai yana yin gaba sai ya ba ma wani guda ɗaya sai ya ci gaba da tafiya sai ce kai wani wannan wani irin aiki ne kake yi na ganka ka tsinki ɗan ice ana ko bishiyar nan ba ta ka bace kuma ni ban ga ka nemi izinin masu bishiyar nan ba ka tsinki ɗan ice ne kuma na ga ka ɗauka har ka yi kyauta da shi ce ina rage wa kaina nauyi ne kasuwanci nake yi da Allah Allah madaukakin sarki ya ce idan kai laifi dai za a rubuta maka laifi dai idan kai aikin lada za a rubuta ma kuma da haka na saci wannan kuma na ba da guda ne da haka kamar na kankare wannan alkhairin laifin da nayi da wannan alkhairin da nayi wannan ba hujja bace alghaya irin waɗannan wurare la tubarril alwasila da haka anan da suka ce uktulu yusufa aw itrahuhu ardan ku kashe yusufa ko kuma ku je ku kai shi can wani guri can wani gari wanda yake nisa da inda kuke wanda bayan sakamakon kun yi wannan to za ku samu nutsuwa da mahaifinku ta kuno min ba'dihi qauman salihin ku kasance tare da mahaifinku kun zamanto mutane na kwarai mutane na gari wanda za su zamanto sun nemi duba ga Allah madaukakin sarki kuma kun zamanto nagartattu wanda za ku inganta alaƙarku da Allah maɗaukakin sarki sakamakon kun samu nutsuwa da kaɗaituwa da soyayyar mahaifinku a ku kaɗai babu yusuf da kuke ganin a matsayin shi na barazana a gare ku yau lokacin ya mun kamar kiftawar ido tun ɗazu masu rikodin suna ta ɗaga hannu kuma na so lallai lallai mu wuce wannan gaba ɗin to amma lokaci ba zai ba da dama ba don haka dole a nan zan gintse maganar ina roƙo Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya ara mana rai da lafiya zuwa na gaban zama na gaban insha Allah ta'ala sai mu dora akan tattaunawar din da suke yi a tsakanin su na wani mataki za su dauka akan Annabi Yusuf alaihi salam da dan uwansa domin su samu soyayya ta mahaifinsu da suke ganin in suka same da ni za su samu farin ciki da kwanciyar hankali a tun daga farko na so in yi ah, sanarwa ta abin da ya shafi ta'aziyya da kuma neman yan uwa su sanya addu'a akwai dattijuwa da muke tare da ita ah, tana zuwa nan guraren galibi wanda suke zama a nan bangaren za su santa tun bara tana zuwa ana ce mata gwaggo hajiya fatima ɗan tata tare da ita muke majalisi bara duk wanda aka yi ziyare-ziyaren prison nan da waye za su ganta haka da tijuwa to ma ya Allah madaukakin sarki yayin mijinta rasuwa yau kwana uku kenan ina jin ana gobe ma za a yi rasuwar tana gurin nan gaskiya in ban manta ba na ganta ranan ma ko ranan laraban na ganta a nan gurin tabbas to Allah ya yi wa mijinta rasuwa Alhaji Bello Gwadabi ne tasa muna miƙa ta'aziyar mu a matsayin wanda ake tare da ita kuma da yan'uwantaka ta musulunci Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi Allah ya kai haske kabarin shi su kuma Allah ya ba su haƙuri da juriya da dangana akan wannan rashi da suka yi mu kuma da muka yi shaura Allah madaukakin sarki ya kyautata ƙarshen mu ya sa mu gama lafiya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh